لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة لكي نجكين قلن بوتي أجار بوتي أولا يمتين الأرباء yau sha shida ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 4 miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya wanda a yau insha Allah za mu tashi daga kan aya ta 87 a gafin mu shiga karatu akwai a tambayoyi da muka saba ansawa akwai ajiya cikin tambayoyin da na ansa akwai wanda ya rubuto tambaya yana cewa ko ya halatta mai azumi ya sha ORS ya halatta mai azumi ya sha ORS to ne da na fahimta yana nufin a yi masa wata allura wacce take a matsayin glucose wanda za ta zama a matsayin cin abinci saboda ba zan taɓa zaton cewa mutum zai tambaye ka cewa ya halatta mutum mai azumi a lokacin da ba azumi ba wato lokacin buɗe baki ko lokacin sahur ya sha wani abin da yake halal ba na jin wani zai tambaye ni ya halatta ka sha abin da halal ne idan ya kasance shi wannan abin shan halal ne kuma ba lokacin da ake azumi ba ina ga ai wannan ba buƙatar tambaya idan zai samu ƙarfi idan zai samu ƙarfin yin azumi sai kuma a ce ya haramta ya sha kamar so ake sha wahala da man azumin me yasa aka ce ya sahur ba dan ya samu sauki ba eh shari'a ta ce idan yana cikin halin tafiya ba zai iya yin azumi ba ya ajiye ko ba ya da lafiya ya ajiye ba dan gujewa wahala bane to saboda haka idan zai sha wani abin da zai rage masa wahalar azumi in dai abin nan halal ne ba haram bane me ya kawo tambaya nan so ba zan taba zaton cewa yana nufin lokacin da ba cikin azumi ba da rana ba zan dauka cewa wani abu ne za a yi amfani da shi da rana domin a samu saukin abin nan kuma abin yana a matsayin a makofin ci da sha so sai daga baya ne nake samun labarin wai akwai ruwan gishiri da siga da ake sha ko kuma wannan bilkodi da ake sha wanda yake ƙara kuzari to idan mai azumi ya sha shi lokacin da ya sahur to yakan yi ni cikin kuzari haka ba tare da yana yawan jin wahala ba to dai abin asalinsa ba haramun ba ne don ya sha shi ya samu kuzari wannan babu komai mutane kowa yana da yadda yake yin sahur ɗinsa wani zai ce in yayi sahur da kaza ya fi jin daɗin azuminsa in yayi sahur da kaza kuma zai wahala sauraka wannan babu komai a cikin hakan sannan akwai wanda yake tambaya game da shin ya halatta yin sahu tsakanin dirkokin masallaci wato filas na cikin masallaci ginshiki da ginshiki saboda wajen masallacin akwai rana kuma babu inuwa saboda haka masallacin yakan cika har a buƙaci yin sahu a tsakanin dirka da dirka to shi ne yake tambaya wannan sahun ya halatta na'am ya halatta duk wani abin da aka hana yin sa in ya zanto akwai larura da za ta sa a yi shi in aka yi shi babu komai ta larura takan halatta abin da da an hana shi an hana yin sa a in ya zanto a waje babu inuwa kuma ga tsananin rana mutane suka buƙaci shigowa masallaci masallaci ya cika sai sai tsakanin fula da fula babu laifi su yi sahu a nan babu laifi idan da a ce akwai isasshen guri ne to ba a san yin sahu tsakanin fula da fula wato ba a san fula tana katse tsakanin sahu da sahu amma in ya zanto akwai larurar rashin waje ko kuma akwai wajen amma akwai wahala da tsayuwa saboda rana to wannan babu laifi dan ayi wannan sau akwai hadisi da muka karanta jiya hadisin Abu Huraira wanda ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Annabi Ayyub alaihi salam yana wanka babu tufafi a jikinsa sai Allah subhanahu wataala ya saukar masa da ainihin fari na azurna na zinari jaradan min zahab fari na zinari faj'ala yahtasi yahtasi fi saube ya rika iba yana zubawa a cikin taguwarsa ko tufafinsa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyub alam aghnika an hadha alam aghnika an hadha ko amma aghnaituka an hadha ce ya ayyuba ban wadatar da kai daga wannan ba annabi ayyub ya ce bala wa izzatika la astaghni an barakatik ce na rantsi da izzarka la ghina li an barakatik ba zan iya wadatuwa ga barin albarkaka ba wannan hadisi akwai wasu waɗanda suke sukan abu huraira radiyallahu ta'ala anhu don ya ruwaito wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam suke gaya masa baƙaƙen maganganu suna zaginsa suna tuhumarsa da yi wa annabi ƙarya da cin mutuncin annabin allah da cin mutuncin annabi ayyuba Uh, kuma waɗanda suke irin wannan tuhumce-tuhumce tuhuma ce da ba wai ta tsaya kan abu, abu huraira kaɗai ba kusan dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka ruwaito hadisan da suka saba wa san zuciyarsu to sun zarge su sun tuhume su sun kuma gaya musu baƙaƙen maganganu sun ci zarafinsu sun ci mutuncinsu sun fassara hadisan kuma yadda zuciyarsu take su uh, sukan abu huraira saboda wannan hadisi waɗanda suka yi irin wannan su ne masu bin addinin shi'a su suka soki abu huraira akan ya ruwaito wannan hadisi da ma wasu hadisi to amma yanzu suna magana akan wannan hadisin su suka rubuta cewa tun da daman can ba su yadda da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai yan tsirari suka yadda cewa su ne sahabbai amma mafiya yawan sahabbai manya-manyan duk suna zaginsu suna gaya musu bakar magana abu huraira yana daga cikin waɗanda allah subhanahu wata'ala ya masa tsawon rai ya daɗe yana karantarwa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yaɗu a hannunsa da dama saboda aka yarwato hadisai da dama waɗanda suka ci karo da muradin waɗannan mutane da aƙidunsu saboda aka dole ne su ɓata shi domin suka ɓata shi sun san cewa wani kaso ne mai yawa na hadisan manzo allah sallallahu alaihi wasallam zai zube shi kenan kaga haƙansa ya cimma ruwa akwai wani da ake kira alhashimi ibn ali yana da website ya yi rubutu ɗan shi'a ne ya yi rubutu a kan wannan hadisin cewa wanda yana daga cikin hadisan ƙarya da abu huraira ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ci mutuncin annabi ayyuba a ciki na farko ya zai ce annabi ayyuba yana wanka uriyanan babu tufafi a jikinsa kai ka ce Allah ya haramta mutum in zai wanka a cikin gurin daga shi sai shi ya haramta masa ya tuɓe tufafinsa akwai inda Allah ya haramta wannan akwai aya da ta haramta wannan bare a ce yaya za a jingina wa annabin Allah abinda Allah ya haramta kuma koda a ce yanzu haka muna da wata aya ƙarara da ta ce kada ɗaya daga cikin wannan al'umma ya yi wanka a ban ɗaki tsirara sai muka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa annabi ayyuba yayi wanka tsirara wannan za ta samu zagi annabi ayyub a shari'a sai tace shari'ar mu shari'ar mu daban likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ce kowannen ku mun sanya musu shari'ar su da tsarin rayuwarsu Allah yana iya halattawa annabi ayyub abinda zai haramta ma wannan al'umma kuma ire-irensu suna nan za a cikin kisar annabi suleiman da muka karanta Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cikin ayyukan da aljanu suke masa ce ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat ce suna masa aikin da ya ga dama min mahariba na manyan gine-gine wa tamathila da butun-butumi butun-butumi ya halatta musulmi ya zanto yana sana'ar sai da gumaka butun-butumi da za a gina da tabo ko a sassaƙa da itace ya halatta asan cewa wannan abin haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal musawwirina ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamah masu suranta wani abu mai rai ranar gobe kiyama sun fi kowa tsananin azaba a wutar jahannama haramun ne mutum yayi sana'ar sassaka gunki ko wani abu mai rai ko yayi sana'ar sayar da shi amma gashi alqur'ani ya gaya mana cewa daga cikin ayyukan da annabi Sulaiman annabin Allah yake sa aljanu su yi masa suna masa sassaka masa butun butumi yanzu sai ka zagi alqur'ani saboda ya faɗi wannan kace ya ci mutuncin annabi Sulaiman sauraka abu nawa ne aka halatta a wasu shari'u aka haramta a wannan shari'ar Allah subhanahu wataala ya haramta a wannan al'umma wani yayi ma wani sujjada amma ɗan uwan annabi Yusuf mai Allah ce wa rafa'a abawaihi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujjada ya dora ya daga iyayensa ya ya dora su akan kujerar sarauta suka fadi kuma ƴan uwansa duka suka yi masa sujjada yanzu ya halatta wani ya fadi wani sujjada saboda wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da zan yadda wani ya yi wani sujjada da sai in ce mace sai wa mijinta shi kaga ba a yadda wani ya wani sujjada ba sau da haka shari'a ta kowane annabi daban to wannan inda ma a ce mun samu wani abin da ya haramta mutum ya shiga banɗaki ya tuɓa kayansa ya wanka ballantana babu to sai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ayyub ya tasiru uryanan sai a zagi abu huraira in ban da rashin hankali da neman kawai ana son a samu abin da za a ci a ci zarafin annabin Allah a ci zarafin sahabin annabin Allah sannan sai ya ce shi wannan mutum sai yake cewa kuma kuma ya za a yi a ce annabi ayu yana son yana son dukiya har ya rika kwasa yana zubawa a rigarsa kai ka ce mutum ya so halal dukiya ta halal haramun ne haramun ne wanda yana kore takawa a jiyan nan mun yi magana cewa daga cikin annabawan Allah akwai wanda Allah ya ba su dukiya mai yawa mun faɗi cikin su akwai annabi Ibrahim baki in yayi wannan sai ya kawo musu dan maraki ko suno ne ko mutum biyu uku yayi sai ya kawo musu dan maraki za su ci su rage sai wannan ya rage matsayin annabi Ibrahim da yana dukiya kai ga ma annabi Sulaiman alaihi salam da mahaifinsa Dawud mulki gaba ɗaya Allah ya ba su annabi Suleiman ba ma mulkin mutane ba har na aljannu Allah ya bashi wanda ya rage masa matsayi kuma shi ya roƙa ma ya ce a bashi rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di shi ya ce Allah ka gafarta min kuma ka bani mulkin da wani bai dace da shi ba bayana yau da Abu Huraira ne ya ruwaito wannan maganar yace annabi Suleiman ya ce a bashi mulkin da kada a ba wani bayansa da yanzu yana ne yana tsine Abu Huraira duk abinda za ka ci iskalinsa wato kaga cewa kai a kwakwalwarka yana da matsala saboda abu huraira ko anas ko wani ya ruwaito sai ka samu kwatankwacinsa alkur'ani in za ka zagi abu huraira saboda wani za ka zagi alkur'ani akwai abinda malamai suke cewa mushkilul ahadith hadisin da zai rikitar da mai karamar kwakwalwa ya kasa ganewa to haka nan a alkur'ani ma akwai mushkilul qur'an ibnu Qutaiba wanda ibnu Taymiyyah yake ce masa adibus sunna yana da yana da littafi sunan shi mushkilul Qur'an wani abu da yazo da alqur'ani wasu masu kankanwar kokolwa suka kasa fahimta ni na tabbata yau da Abu Huraira ne ya rawaito ba ai alqur'ani bace tace Abu Huraira ya ce Annabi Sulaiman ya roki Allah ya bashi mulkin da kada ya ba kowa irinsa da babu yadda ba za su tsare ta Abu Huraira akan wannan ba to alkur'ani ya faɗa to idan har annabi suleiman ya nemi mulki mulki kuma baya yiwa ba dukiya ka taba ga wanda ya mulki babu dukiya a hannunsa ya yi mulki amma talaka fitak eh sai dai a zo maula wajensa to shi gaba ɗaya ba ma mulkin mutane ba hannun aljanu ya nema Allah ya hore masa hadda iska wanda ya rage darajarsa a gurin Allah bai rage darajarsa ba saboda ka dan annabi ayyub ya kwashi zinarin da ya gani Allah ya zubo masa da shi sai ya zama wani aibi dan annabi ya bada labari san dukiya wani abu ne jibilla ce fitira ce a jikin dan adam abinda aka hana shi ne su shagaltar da kai ya shagaltar da kai daga bautawa Allah amma wani zai sami dukiya da ita ce ma zai ƙara bautar Allah din zai taimaka ma waɗanda suka cancanci taimako ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mal malus salih lirrajulus salih madalla da dukiya ta halal a hannun mutum na ƙwarai in dukiya ta halal ta je hannun mutum na ƙwarai an washe dan zai taimaki masu buƙatar taimako ashe dan annabi ayyub ya so alkhairi ya so alkhairi dukiya ta halal alkhairi ce alkur'ani ya faɗi wannan wa innahu li hubbil khairi la shadid wa Allah yake sifanta ba dan adam ba annabi dan adam annabi ayyub ba dan adam bane ko mala'ika ne Allah ce dan adam yana tsananin san alkhairi ka je ka duba tafsirin duniya me alkhairi anan me alkhairi anan ba dukiya ba Allah ce dan adam yana so annabi Dawud annabi ayyub ba dan adam bane abinda ya so ba alkhairi bane dan ka so alkhairi sai zama sai zama matsala kuma shi wanda yake sukan shi wanda yake sukan annabi ayyub a ji a binciki tarihinsa a gari ya yake shi hatta haram ma nema yake watakila amma shi wannan alkhairi yake nema ba sharri ba Allah ya kirawo dukiya alkhairi a cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wataala yana maganar kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini walaqrabin Allah ya rubuta wa ɗayan mutuwa ta zo masa in ya bar alkhairi me yake nufi da alkhairi anan dukiya to sannan ka duba dukiyar wannan fa dukiya ce daga Allah kai tsaye ba ma wani abu bace da take da shubha kai yanzu kana cikin gurin wanka ka ga fari na zinari suna zubo maka kasan daga Allah ne ba ta da wata shubha dan menene ba za ka tara ba sai ya zama laifi shi yasa yake cewa la ghina li an barakatika ya san wannan wata albarka ce daga Allah kuma ubangiji subhanahu wataala ya mayar masa da abin da ya rasa ne ya rasa iyalansa ya rasa lafiyarsa ya rasa iyalansa ya rasa dukiyarsa Allah ya dawo masa da kayansa sai ya zama laifi dan Abu Huraira ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Annabi Ayyub yana wanka Allah ya zubo masa fari na zinari ya rika tattarawa sai ya zama laifi sai a zagi Abu Huraira ce dan me kuma wani rashin hankalin ma har cewa yake to ba an ce ya cire kayansa ba ina ya samu kayan da ya rika tattarawa a ciki kaji wata wani hauka yanzu ka shiga wajen wanka ka cire kayanka wani abu ya taso baka ɗauka kayanka ko kuma in ya tashi fitowa tsirara zai fito kayansa ba sa tare da shi amma saboda rashin hankali shi wannan alhashimi ali abin da yake cewa wai to ba kun ce tsirara yake wanka ba ina ya ga tufafin da ya zuba da yake tattarawa a ciki kaji kaji mara hankali to irin waɗannan haukan da wannan hauma haumar ita ce wasu suke kwasowa kuma yanzu sai su zo su tara jama'a wanda ba san inda suka sa gaba ba sai su rika cewa sun je sun yi bahasi sun yi bincike sun gano kaza kaza wanda duk mai hankali in yazo ya dauki wannan abin sai ga cewa wannan abin zai zama falala ce ma ga shi wannan da ake magana a kansa wannan mu'jiza ce Allah subhanahu wataala yake baiwa annabi ayyub annabi ayyub hadda cewa ma in Allah ne yake saukar masa da farin na zinari to dan menene zai rika zarginsa yake cewa ba na wadatar da kai gabarin wannan ba ba duk tambaya bace take matsayin zargi akwai tambayar da take matsayin sanar da kai wani ni'imar da Allah ya yi maka dan kai masa godiya Allah subhanahu wataala ba ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan tambayoyin ba alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka a'ilan fa'aghna alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wannan ba tunatar da shi ne imomin da Allah ya masa bane saboda haka ba duk tambaya bace take a matsayin suka ko zargi kuma ba Allah ne ya sauko masa da shi ba tunda ko shi ya saukar masa da shi shi ya san cewa wata ni'ima ce Allah ya masa dan ya ga godiyarsa saboda haka a irin waɗanda za su rika ɗaukan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama daga waɗanda suke masu ɓata sahabban annabi sallallahu alaihi masu zakin su dan kamar yadda na faɗa dukkan waɗannan hadisai da yau zaka ji wani anan ko a can yana zagin sahabban annabi a kansu yana cewa a cikin bukhari akwai hadisi kaza ƙarya ne a cikin bukhari dukkan waɗannan hadisai zaka samu zaka same su a cikin littattafan mustashriqun yan ciranan addini arna yahudawa wanda aka fi sani da orientalist zaka samu a ciki suke daukowa suna zagin musulunci da wannan zaka same su a cikin littattafan shi'a wanda suke so su bata sahabban annabi saboda haka a ciki to sai wani ya zo ya fake ya ɗauko waɗannan abubuwan da su suka fara sukan sahabbai da su sai ya zo ce maka bincike yake yi ya gano kaza ya gano kaza ya gano kaza ya gano kaza saboda ka ba wani bincike waɗannan ƙazantattun littattafan yake bi yana karantawa a dukkan hadisan da zaka ji suna suka in ka koma zaka samu ƙarƙashin waɗannan mutane suke ebo su babu wani abu wanda suna su ne suka binciko don haka wannan da'awa ta sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da soke hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka kawai ba tare da wata hujja ba sai san kai sai molanka wannan da'awa ce da ya kamata a tashi a fuskance ta a fuskance ta da ilimi ta kanta hukuma tana da abin da za ta iya takawa a nan na kada ta bar irin waɗannan miyagun aƙidu suna yawo a cikin al'umma domin ba za su tabbatar da ɗame ido ba a kwanan nan a jiya ne ake gaya mun cewa akwai wani a nan jihar bauchi da shi ma ya tsoro da waɗannan abubuwa amma gwamnati ta taka masa birki to kaga in hana samun irin wannan abin yabo ne ga ita kanta gwamnati cewa ta damu da abin da ya shafi sha'anin aƙidar aƙidar musulmi saboda wannan shine farkon abin da ya wajaba mai mulki ya yi la'akari da shi shine kare aƙidar musulmi daga abin da zai gurɓata ta aƙidar musulmi an gina ta akan littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai ci karo da waɗannan abubuwa guda biyu ko ya lalata fahimtar mutane dangane da alkur'ani ko sunna to wajibi ne ga gwamnati ta tsaya ta ga cewa wannan abin ba a bashi dama ya yaɗu ba domin yaɗuwarsa zai jawo fushin Allah fushin Allah kuma in ya sauka ga al'umma to ta gama ta gama halaka man yahlilu alaihi ghadabi faƙad hawa ci duk wanda fushina ya sauka a kansa ya gama halaka saboda haka muna yin godiya ga wannan ƙoƙari da ita hukuma ta yi kuma muna goyon bayanta akan haka kuma muna son irin waɗannan abubuwa a rika lura da su ana sa ido a kansu za mu tsaya anan saboda lokaci ba za mu samu karanta wasu tambayoyi
ومن إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa zannun kuma ka tuna ma'abocin kifi wato annabi Yunus izahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana cike da fushi fa dhanna an lan naqdir alayhi yayi tsammanin ba za mu kuntata masa ba fanada fi dhulumati sai ya kira ya kira mu a cikin duhu a cikin dufai Allah ilaha illa anta yana cewa babu abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minadh zalimin lalle ni na kasance daga cikin azzalimai fastajabna lahu sai muka ansa masa wa najjaynahu min al-ghammi muka kubutar da shi muka tserar da shi daga bakin ciki wa kadhalika nunjil mu'minin kuma kamar haka ne muke tserar da mu'minai Allah subhanahu wata'ala cikin kissoshin da yake bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama takaitattu na wasu annabawa daga cikin annabawan Allah waɗanda suka shiga wata damuwa kuma daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu mafita don ya lallashe shi ya kwantar masa da hankali akan cewa dukkan damuwar da yake ciki shi ma da sauran sahabbai da suke tare da shi Allah zai samu musu mafita to cikin irin waɗannan ƙisoshi Allah ya bayan shi ƙissar annabi Yunus ya tuna masa ƙissar annabi Yunus ya ce wa zannun ay uzkur zannun ka tuna ma'abocin kifi ma'abocin kifi shine annabi Yunus alaihi salam saboda annun shine as-samaka kifi shi ake kira annun annabi yunus sunan mahaifinsa matta wasu ce sunan mahaifiyarsa ne amma dai babu wani abin da yake nuna cewa mahaifiyarsa ce matta din ba mahaifinsa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira shi da wannan suna yunus ibnu matta yunus ibnu matta yana daga cikin annabawan banu isra'il kuma Allah subhanahu wataala ya aika shi zuwa ga wata alƙarya da ake kira ninawa wacce take cikin ƙasar musil lardin musil a cikin ƙasar iraki a cikin ƙasar iraki a yanzu haka a nan ne yankin ninawa yake to a nan allah subhanahu wata'ala ya aika shi zuwa ga mutanensa domin ya kirawo su zuwa ga allah su kira su zuwa ga kaɗaita allah da bauta ya je ya kirawo su ya yi da'awa kamar yadda kowane annabi yake kiran mutanensa to amma sai suka taurare suka cije suka ƙin imani da shi suka kafirce masa haka ganin cewa ya yi musu wa'azi sun ƙi yadda sai ya yi fushi ya fita ya bar su ya yi musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da azaba bayan kwana uku in ba su yi imani ba to yadda suka tabbatar da cewa lalle bayan ya fita suka tabbatar da cewa lalle abin nan da ya faɗa mai aukuwa ne domin sun san cewa shi mutum ne mai gaskiya a tasowarsa tsakaninsu sun san shi da gaskiya ba taɓa jin wata magana daga bakinsa ta zamo ƙarya ba saboda haka gashi yanzu ya musu addu'a sai hankalinsu ya tashi hanjin cikinsu ya kaɗu suka cewa babu makawa abin nan da ya faɗa sai ya faru saboda haka sai suka tashi suka tattaro junansu suka ba wa junansu shawara cewa su fita wajen gari su fita can sahara da su da 'ya'yansu har ma da dabbobinsu duka su je can domin su roƙi Allah suka fita gaba ɗayansu ƙwansu da ƙwarƙwatarsu da da dabbobinsu gaba ɗaya raƙumansu da shanunsu da ƙananan dabbobinsu suka je sahara suka raba iyaye da ‘ya'yansu suka raba dabbobin ba da ‘ya'yansu don kowanne ya ji tsananin buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya roƙe shi domin Allah kada ya yaye musu wannan abin da annabi Yunus ya musu ya roƙi Allah ya musu sauraka a wannan gurin suka yi ta addu'a suna ta addu'a suna ta kuka dabbobinsu ma suna ta kuka raƙuma da ‘ya'yan raƙuma da abin da ‘yan maraƙai da shanu da ‘yan maraƙai da ƙananan dabbobi da 'ya'yansu duk suna ta kuka Allah subhanahu wataala ya ɗauke musu wannan azaba Allah ya ji tausayinsu ya ansa kururuwarsu da roƙonsu Allah ya yaye musu wannan azaba shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana a cikin suratu suratu Yunus surar da aka ambace ta da sunan Annabi Yunus falawla kanat qaryatan qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله يقول باب وتا القرية واتشتي إيماني كما إيمان تي أنفاني تسيمتنا النبي يونس يعني da suka yi imani sai muka yaye musu azabar wulakanci azabar wato azabar wulakanci da tozarta fil hayatid dunya anan duniya wa matta'nahum ila hin muka jiyar da su dadi har zuwa lokacin ajalinsu Allah ya gaya mana cewa ya yaye ma waɗannan al'umma wannan azaba yayin da suka koma ga Allah gaba ɗaya suka tuba suka nuna suka nuna buƙatar su da kuma roƙon su ga Allah subhanahu wataala suka yi imani shi annabi Yunus alayhi salam yayin da ya bar su cikin fushi sai ya tafi ya hawo wani jirgin ruwa wannan jirgin ruwan da ya fara tafiya a tsakiyar ruwa sai ya zanto kuma jirgin ruwa ya fara tangal tangal da su yana neman zai kife saboda lodi ya masa yawa to a bisa ka'ida idan suka ga haka su matuƙa jirgin ruwan sukan yi ƙura'a ga waɗanda suke cikin jirgin ruwan wanda ƙura'a ta faɗa a kansa shikenan sai yadda ya jefa kansa cikin ruwa don a samu a rage nauyin da yake cikin wannan ru- jirgin ruwa to ana samun haka jirgin ruwa ya fara tangal-tangal zai zai kife zai nutse da su sai aka ce to lalle sai an rage mutum ɗaya a cikin jirgin ruwan nan saboda haka sai aka yi ƙura'a aka yi ƙura'a ta farko sai ta faɗa kan yunus alaihissalam aka sake ta biyu ta faɗa kansa aka sake ta uku ta faɗa kansa sai suka ci suka ga dai su ba za su iya jefa shi ba da kowa shi ke yadda ya jefa sai ce to shi zai jefa kansa saboda haka ya tuba kayansa ya jefa kansa cikin wannan ruwa yana jefa kansa cikin ruwa Allah ya kawo wani babban kifi babban kifi Allah ya turo shi daga daga wani guri ya zo ya ya- ya haɗe shi yana fadawa sai cikin cikin kifi kuma Allah ya subhanahu wataala ya gaya mana wannan kissar tashi a- a a wasu wurare na alkur'ani kamar yadda Allah ke cewa inna yunus lamin al-mursalin idh abaqa ila al-fulk al-mashhun ay fasahama fa kana min al-mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim Allah ce yunus lamin al-mursalin lalle yana cikin manzannin Allah idh abaqa ila al-fulk al-mashhun lokacin da ya gudu zuwa ga makararren jirgi wanda ya riga ya cika ya isa fasinjojinsa sun kai geji sai ya je ya shiga sai ya sa aka sifanta da alfulk din da almashhud ya riga ya ya cika da fasinjoji to dan da aka samu matsala fasaha sai ya shiga aka yi qura'a da shi fa kana min almudhadin sai ya zama cikin waɗanda aka rinjaya wato qura'a ta fada kansu ba so ɗaya ba so biyu ba saboda haka wannan kifi ya ya zo ya ya nade shi a- a- a- ya hade shi Abdullahi dan Abbas yana cewa kifin Allah subhanahu wataala ya turo shi ne daga al-Bahr al-Akhdar al-Bahr al-Akhdar shine al-Khalij al-Arabi shine Arab Ar- Arab Gulf da yanzu ake faɗa a wannan daga wannan ruwan shi wannan ah, kifi ya fito ya hade shi ya hade shi Allah subhanahu wataala yayi gaya ma wannan kifi cewa la ta'kul lahu lahman wa la tuhammish lahu 'azman fa innu fa inna yunusa laysa laka rizqan إنما بطنك له يكون سج- سجنا Allah ya gaya ma shi wannan kifi cewa kada ka ci namansa kada ka fasa kada ka fasa kashinsa Eh, annabi Yunus ba abincinka bane kai a matsayin kurkuku ne kawai gare shi saboda kai ajiya ce Allah ya kawo shi a cikin ka saboda kar ka sake ka bincini namansa ko ka fasa masa kashinsa to shine Allah subhanahu wataala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna annabi Yunus ya kira shi Zannun a wani gure kira shi sahibul hut ma'abocin kifi lokacin da ya bar mutanansa a fusace zahaba mughadiban a fusace ya bar mutanansa me yasa ya fita ya fushi saboda mutanansa sun doge akan kafirci sun doge akan saban Allah subhanahu wataala sun ki karbar kira na tauhidi da annabi Yunus yake musu yayi wannan ba tare da umarnin Allah ba tare da izinin sa ba ba tare da Allah subhanahu wataala ya masa izini ya- ya fita ba duka annabawan Allah da suke hijira su bar mutanansu Allah shi yake musu izini ya ce su fita to shi ba a bashi wannan izini ba sai ya fita shi yasa a can suratul safat Allah ya kirawo abin ya kirawo shi da abiq iz abaqa abaqa shine ka gudu wato bawa ya gudu ba da izinin mai shi ba shine al-akitu al-abdul al-abdul abiq bawan da ya gudu saboda haka kaga alama ce ta cewa ya fita ba tare da izini ba to wannan fitar da yayi yayi fishi ya fita ba tare da yayi nemi izinin fita ba shine laifin da yayi wa Allah to sai Allah subhanahu wataala ya so ya hukunta shi akan wannan laifin shine fa dhanna an lan naqdir alaihi sai ya zaton cewa ba za mu yi masa wata uquba ba ta mu kuntata masa akan wannan Ah, al-Amin ash-Shanqiti alaihi rahmatullahi a cikin Adwa'ul Bayan ina cewa an yi tafsiri biyu dangane da wannan gabar fa dhanna an lan naqdir alaihi malaman tafsiri suna tafsiri iri biyu da kowane tafsiri yana gaskata dan uwansa tafsiri na farko fa dhanna an lan naqdira alaihi ay an lan nudayyiqa alaihi ya yi zaton cewa ba za mu ƙuntata masa ba akan yi amfani da ƙadara bi ma'ana dayyaka kamar yadda Allah ce Allahu ya fi rizqa liman ya sha'u wa ya Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama ya ƙuntata ga wanda ya ga dama liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ce ma abocin wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa wanda aka ƙuntata masa arzikinsa ya ciyar daga abin da Allah ya hore masa kaga qudira yana nufin kuntatawa saboda fa dhanna an lan naqdir alayhi yayi tsammanin ba za mu kuntata masa ba wanda ita ce fassarar farko fassara ta biyu an lan naqdir alayhi yayi zaton cewa ba za mu masa hukunci ba ba za mu saukar masa da kaddaran mu ba saboda haka ya zama naqdira min alqadar daga kaddara ne saboda haka kamar ba za mu hukunta shi ba kamar ka ce sai yayi zaton ba za mu hukunta shi ba to kaga wannan daidai yake da tafsirar farko duk da cewa a ta fuskar lafazi sun sha bamban amma kuma ma'ana duk ɗaya ce ba za mu kuntata masa ba ta hanyar mu hukunta shi ba za mu hukunta shi ba ta hanyar mu kuntata masa sauraka kalmar qadara tana zuwa da ma'anar hukunci na kaddara kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce faltaqal ma ala amrin qad qudir sai ruwan sama da ƙasa suka haɗu akan wani al'amari da aka riga aka kaddara shi akwai ibn ashur al'allama ibn ashur muhammadu tahir ibn ashur rahimahullah shi yana da fassara da yawa wannan gabar fadhanna allan naqdira alaihi yace wannan a cikin kifin ake magana fassarar farko tana magana akan bayan gudowarsa tsammaninsa babu wani abin da yayi da har Allah zai hukunta shi akai ya kuntata masa fassara ibn ashur a cikin littafin tafsirinsa shahararri a tahrir wa tanwir ya ce ma'anarsa fazon na allon na kutura alaihi shi ne ya yi zato lokacin da ya shiga cikin kifin cewa ba za mu iya wato ba za mu ƙaddara fitowarsa ba ya yi zaton ba za mu ƙaddara fitowarsa ba domin mai domin mutumin da ya fada cikin ruwa wannan cikin teku sannan bayan a teku ɗin ya yi wuce cikin kifi irin wannan ya zai kawo batun zai kai labari saboda haka shi ne fazanna allon nakdira alai saboda haka sai ya zama a ayar akwai abin da aka goge za a kaddara shi shi ne wa zannun izahaba mughaziban fabtala'ahu alhut fazanna allon nakdira alaihi wato ma'abocin kifi annabi Yunus lokacin da ya bar mutanensa yana cike da fushi sai kifi ya haɗe shi sai ya zaton ba za mu ƙaddara masa fita ba an shafe wannan saboda abin da zai zo gaba zai nuna shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah yana maganar mai azumi ce wanda yake mara lafiya ko yana halin tafiya sai aka ce ya biya a wasu kwanakin kaga akwai wani abin da ba ambata anan ba saboda abin da yazo gaba zai bayyana shi shine sai ya sha to ya biya amma sai ba a faɗi sai ya sha din ba saboda tunda aka yi maganar biya ai sai ya sha zai biya saboda haka ba sai an maka maganar biyan ba a shan ba sai Allah ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin maimakon a ce fa aftara fa iddatu min ayyamin ukhra sai ba a faɗi fa aftara din ba to sai aka ce kawai fa'iddatun min ayyamin ukhar aka bar abin na abin da zai zo gaba zai bayyana shi to shi ba ibnu ashur abin da yake faɗa kenan anan yake cewa da ya fita ya gudu sai kifi ya haɗe shi sai ya yi tsammanin cewa ba za a ƙaddara masa fitowa daga wannan kifin ba sai Allah subhanahu wataala ya ce fanada fi zulumati to me yasa yayi addu'a ibnu ashur alaihi rahmatullah me yasa yayi addu'a idan kana cewa yayi zaton ba za a fitar da shi me me yasa yayi addu'a sai da mu a waccan tafsirin na farko babu matsala yayi tsammanin Allah ba zai hukunta shi ba sai gashi ya fada cikin cikin kifi saboda ka sai addu'a Allah ya kubutar da shi ko ba haka ba to ibnu ashur sai ce a'a yayi zaton cewa Allah ba zai kaddara fitarsa ba to sai mu tambayi ibnu ashur to in haka ne me yasa ya addu'a tunda aka ya kawo zaton Allah ba zai fitar da shi ba me ya kawo addu'a kuma sai ya ce addu'ar da yayi yayi shi ne saboda waccan gazawar da yayi da laifin da yayi Allah ya yafe masa an gane sauraka fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin a bisa ga tafsirin ibnu ashur yayi shi ne dan ya tuba daga laifin da yayi ba wai yana roƙon Allah ne ya fitar da shi daga wannan ba saboda haka ya jingina wa kansa laifi ya kuma ce wato yayi zama cikakken mai laifi don haka in ana ware masu laifi shi yana cikin su shi yasa ce inni kuntu minadh zalimin ina tabbata cikin masu laifi amma sauran malamai suna cewa wannan addu'a ce yayi Allah subhanahu wataala ya kawo masa dauki fanada fi zulumati sai yayi addu'a ya kirawo ubangiji fi zulumati a cikin duffai ba duhu ɗaya ba duffai da yawa a cikin duhun dare ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi saboda kaga duhu ɗaya kan ɗaya har sau uku zulumatun ba'dha fawqa ba'd a cikin dare sannan a cikin ruwa sannan kuma a cikin cikin kifi kowanne zaman duhu yake tabari alaihi rahmatullah a tafsirinsa yake cewa la shakka ɗaya daga cikin dufan nan da Allah ya faɗa shine duhun cikin kifi sannan ɗayan kuma duhun cikin ruwa to na ukun fa wanne ne yace an yi sabani ce amma zai iya yiwa na ukun ana nufin duhun dare kamar yadda zai iya yi wa wasu, wasu malaman suka ce na ukun shi wannan kifin da ya haɗe shi shi ma wani kifin da ya fi shi girma ya zo ya haɗe shi da ka ga ga duhun kifinsa na farko ga duhun kifinsa na biyu ga duhun ruwa to kaga ya za a zata cewa za ka fito daga na ɗaya za ka fito daga na biyu ne to ya ce wa ja'izun an ta kona kaunul hutu fi jaufi hutun akar wannan kifin da ya haɗe annabi yunus shi ba wani kifin da ya fi shi girma ya zo ya haɗe shi sai ya ce wala dalil ya dullu ala ayyi zalika min ayyin babu wani abin da yake nuna ɗaya daga cikin waɗannan biyu babu wani abin da yake nuna yana nufin duhun dare babu wani abin da yake nuna ana nufin duhun wani kifin na uku na biyu yace fala qawla fi zalika aula bil haqqi min at-taslim li zahir at-tanzil abinda kawai zamu yi anan musallama wa alqur'ani mu ce dai dufai ne mun dai san ɗayan da nabiyin tabbas mun san duhun cikin ruwa mun san duhun cikin kifi amma wanne ne na uku na dare ne ko ko wani kifin ne na uku yace kawai musallama wa Allah duhon ne dufai ne Abu Abdullahi al-Qurtubi yace ai ana iya ana yana iya wa duhun cikin kifin ne ma ya zama duhu kan duhu ba ma sai an zo da akan na ruwan ba ma shi kansa cikin kifin saboda tsananin duhun ma ka iya ce masa duffai ne kamar yadda Allah ya ce fa alqahu fi ghayabatil jubbi ba ghayaba jam'i ne kurorumar rijiya mai duhu kan duhu to akai jam'in ghayaba din dan a nuna maka cewa lalle duhun ya kai duhu ka ce ne duhu ne yake dukan duhu ka cikin kifin ma cikin cikin kifin ma ana iya cikin sa zulumat ba ma sai an zo ga duhun ma na, na ruwa ba to amma da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar yadda rasani da kuma shankiti suke faɗa cewa da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa ana nufin duhun cikin kifi da duhun ruwa da kuma cikin duhun dare wannan shine abin da Ibn Ashur da Ash-Shaqiqi suka tafi a kansa kuma da yawa daga cikin magabata su ma haka suka yi fassarar kamar Abdullahi dan Abbas da albajirin sa Sa'id ibn Jubair da Ad-Dhahhak ibn Muzahim da Al-Hasan al-Basri da Amr ibn Maimun da Ibn Juraysh da Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi da kuma Qatada dukkan su waɗannan sun fassara duhu anan da cewa dufai anan da cewa ana nufin dufan waɗannan abubuwa guda uku ruwa da abin nan da dare da kuma cikin kifi yace inni kuntu minadh zalimin lalle li na tabbata daga cikin azzalimai yana nufin cewa rashin hakurin da yayi da mutanansa har yayi fushi ya fito ba tare da an bashi izini ba wannan shine ya kirawo da cewa ya zalunci kansa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa falaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yawmi ba'thun ba dan ya kasance cikin masu tasbihi ba a baya ba dan ya kasance yana yawan tasbihi ba kafin wannan abu ya faru da shi da yayi ta zama a cikin kifin nan har zuwa ranar alkiyama wanda yake nuna maka ka shirya kanka ka shirya tsakaninka da Allah tun wuri kafin wani abin damuwa ya same ka in ya same ka to wannan abin da kake wannan shirin naku da ubangijinka na farko shi zai cece ka ta'arraf ila Allah fi ar-rakhai ya'rifka fi shidda hadisin Abdullahi dan Abbas ce ka san Allah lokacin da kake cikin walwala ubangiji sai ya waiwaye ka in ka shiga tsanani amma mutumin da ba zai tuna Allah ba kwata-kwata ba shi ba Allah ba shi ba tuna Allah ba shi ba addinin Allah ba shi ba sallah ba shi ba zikiri sai lokacin da ya shiga bala'i sannan kuma lokacin ne zai sadado ya ce zai kulla alaka da Allah ya koma kamar hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin sai da kai aika aikaka kai taɓargazarka yanzu ka ga halaka gadangadan ka ce ka koma ga Allah to Allah ce falaula annahu kana minal musabbihin kana kana da aka ce kana abin da a baya ya kasance ba dan ya zama da baya can minal musabbihin yana daga cikin masu tasbihi ba lalabitha fi batnihi ila yawmi ba'su da yayi ta zama a cikin kifin nan har zuwa tashin alkiyama amma Allah subhanahu wataala ce fastajabna lahu sai muka ansa masa warajjainahu min al-ghammi muka kubutar da shi daga wannan damuwar da yake ciki akwai damuwar da ta kai wannan cikin duhun dare a duhun teku a duhun cikin kifi ai ba damuwar da ta kai wannan kuma Allah ya barka da ranka bai karbi ran ba kana jin ka a cikin kifi ai akwai bala'i to wannan yanzu irin masu masu an aiki da hankali wanda nassoshin a sunnar annabi ba su ɗauke shi da daraja ba in abu huraira ko ana ce ce kaji wai kaji ta yaya haka za ta yi to alkur'ani yana zuwa da irin wannan za su rika sa alamar tambaya kenan a kai yanzu dai a ce ga ɗan adam cikin ruwa a cikin ruwa ɗin a cikin kifi yana da ransa bai mutu ba to kaga wannan wani iko ne na ubangiji subhanahu wataala yana iya yin komai sai Allah ce fadabaznahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin Allah ce sai muka wato sai muka fito da shi muka jeho shi bil ara'i akan tudu wa huwa saqim yana mara lafiya zaman da yayi ya jigata saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya sa wannan kifin ya amayo shi bakin abin nan da Allah ya abai fa'ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai muka wato fitar masa da bishiya ta ainihin wannan abin da muke taushe da ita kabewa sai muka fitar masa da bishiyar kabewa a kabewa abin da muka sani shine tana yaɗo ne a ƙasa kabewar da muka sani ko ba bishiya take ba wani ce to ya za a ce shajara kuma a ce bishiya inda abu huraira zai roto da hadisi ana sai a karyata shi a ce kaji abu huraira kaji karyarsa shajara duk da haka ba ake karyata sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk abin da zaka soki hadisan annabi da shi to akwai ire-iren su alqur'ani to akwai wuraren da kabewa take bishiya in kai anaka yankin anaka yankin kai yado take ta tafi a ƙasa to akwai inda take tashi tsaye akwai inda take da sanda take bishiya sauraka Allah yana baka labarin inda take yin sandan ne ta yi bishiya sauraka ka dubi taka ka karyata Allah da wannan mulhidai suke karyata Allah da wannan waɗannan ‘yan shaka tafin suke karyata hadisan adam sallallahu alaihi wasallam su karyata hadisan adam saboda kawai ƙwaƙwalwarsu ba ta abin nan ba ce sahabba annabi su ce a ce su ce wani kifi ya zo sun yi kwana goma sha suna cinsa kwana goma sha uku sha hudu suna cin kifi su su wajen ɗari uku wani irin kifi ne wannan har su ci su ci su ci su yi guzurinsa bai ƙare ba saboda bai saboda shi a hankalinsa ɗan kifin da yake zuwa so a kasuwa ya ta duk kifi haka yake da je waɗanda suke bincike a cikin ruwa su gaya masa irin abin da yake cikin ruwa da zana magana kifin da ya haɗa annabi wani kifin shi ba zo ya haɗe shi kaga ai, kifayen ba ƙanana ba ne to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka ne muke kubutar da mu'minai kamar yanda muka kubutar da yadda muke kubutar da annabi yoka kubutar da annabi Yunus to haka nan mu'minai idan suka shiga cikin damuwa suka shiga cikin takuruwa suka yi addu'a da ikhlasi to su ma haka muke kubutar da su thumma nunajji rusulana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin ce haka sai mu tsirar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani Allah ce kamar haka ne muke tsirar da waɗanda suke muminai Imam Tirmidhi da Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra sun rawaito hadisi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da'watu dhinnun iz da'a wa huwa fi batn al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له النبي صلى الله عليه وسلم يتي الدؤر zinnoni ma'abocin kifi annabi Yunus alaihi salam yayin da ya roki Allah da ita yana cikin kifi ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi shay'in qatt babu wani musulmi da zai roƙi Allah da ita akan kowane abu ne illa stajaba Allahu lahu face Allah ya ansa masa saboda mu kyautata niyyar mu mu kyautata kudurin mu mu kyautata ikhlasin mu mu roƙi Allah subhanahu wataala a musamman a cikin wannan wata mai albarka Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya ƙasar mu ya kawo mana zaman lafiya ƙasar mu abubuwan da suke addaban mu kuma kullun suke ƙara ta'azzara a ƙasar nan na kashe-kashe da zubar da jinin musulmi ko ina da ainihin satar mutane da garkuwa da su da neman fansa tayar da mutane daga gidajensu su ta gudun hijira da sauran abubuwa da suka addabe mu da yadda arna da makiya musulunci da masu dafa musu baya suka sako musulmin musuma da 'yan siyasanmu da masu shugabancinmu suka sako su a gaba to sa su addu'a yadda annabi yunus alaihissalam ya yi wannan addu'a Allah ya karɓa masa mu ma mu tsarkake zuciya mu yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wannan damuwar da muke ciki duk wani wanda yake nufin wannan ƙasa tamu da musulmin cikinta al'umma cikinta da mugun abu Allah ka bayar masa da abinsa zuwa gare shi ubangiji ka yi mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka ansa mana damuwarmu mu ci gaba da addu'a mu dage da addu'a musamman a wannan lokaci da muke yin ibadoji daban-daban ga sallah ga azumi ga sadaka da ake yawan yi ga karatun alkur'ani mu yi tawassuli da waɗannan ibadoji don mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauƙi a wannan ƙasa tamu ubangiji subhanahu wata'ala ya gyara mana shugabanninmu ya yi ya kama hannunsu zuwa ga duk abin da yake maslaha gare mu Allah subhanahu wata'ala ya iya mana abin da ya fi ƙarfin mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما الحمد لله